أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwana mata ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa a wannan safiya ta asabar 27 ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya a wannan masallaci na Uthman bin Affan a kuma wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka muna nan dai a cikin sura mai albarka surat yusuf alaihi salatu wassalam wanda yau shine zama na goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka zaman da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya a daidai aya ta ɗari inda allah maɗaukakin sarki yake gaya mana abin da ya auku na haɗuwar annabi yusuf alaihi salatu wassalam da mahaifinsa da 'yan uwansa da kuma zahiri na fassarar mafarki da ya gani annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tabbatarwa da mahaifinsa cewa wannan shine abin da ya gani lokacin yana yaro na abin da ya shafi mafarkin da ya gani muna saka da ci gaba da magana akan abin da ya faru sai lokaci ya ci mana da haka yau zamu dora insha Allah ta'ala malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Allah madaukakin sarki yake gaya mana cikin maganganun da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ne Rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Malam Ibn Kathir rahmatullahi alaihi yace hadha du'a'un min Yusuf as-Siddiq wannan addu'a ce da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam mai gaskiya yayi da'a bihi rabbahu azza wa jalla lamma tammat ni'matullahi alayhi ya roki ubangijinsa Allah madaukakin sarki lokacin da ni'imomin ubangiji suka cika a gare shi bil tima'ihi bi abawayhi wa ikhwatihi lokacin da Allah madaukakin sarki ya hada ganinsa da haduwarsa da mahaifansa nan guda biyu da kuma ƴan uwansa wa ma manna Allahu bihi alayhi minan nubuwwati wal mulk da kuma irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa na azurta shi da annabta da kuma azurta shi da mulki sa'ala rabbahu azza wa jalla kama atamma ni'matahu alayhi fid dunya an yastamirra biha alayhi fil akhirah sai roki ubangiji Allah madaukakin sarki akan cewa yanda ya cika masa wannan ni'ima a rayuwarsa ta duniya to ya cika masa ita har zuwa rayuwarsa ta lahira wa an yatawaffahu musliman hina yatawaffahu sannan kuma ya dauki rayuwarsa yana musulmi lokacin da rayuwarsa za ta ƙare. Ƙwala Abdullahi ma ne ce wannan magana Abdullahi ya yi ta, wa an yulhiquhu bis salihin sannan ya sadar da shi, ya riskar da shi da nagartattun bayi, wa hum ikhwanuhu min annabiyyin wal mursalin shine suwaye salihan bayin nan yan uwansa na daga annabawa da manzanni salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ajma'in. Da aminci da tsira da amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare su baki ɗaya. wannan shine dunkulallen ma'ana da malam ya bamu na cewa menene abin da wannan aya ta kunsa annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi addu'a cikin addu'arsa ya nuna irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa rabbi qad ataitani min al-mulk ya ubangiji na kai ne wanda ka bani wani bangare na mulki domin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba mun duniya ya mulka gaba ɗaya ba ba garin Misira gaba ɗaya take karkashin sa ba sai dai an bashi wani bangare ne na kula da gudanarwar mulki shi sa sai ce minal mulki wa allamtani min ta'wil al ahadith kuma ka sanar da ni wani bangare na abin da ya shafi fassarar mafarkai ko kuma wani bangare na abin da ya shafi fassarar littattafai da aka aiko wa annabawa gabaninsa kamar yadda mun riga da mun tattauna mas'alar al-ahadith tun a zaman makin da suka gabata fatiras samawati wal ard ubangiji na Allah kai ne makagi makirkiri na sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibinci na kai ne mai shiga lamari na ka sa wannan al'amari yayi kyawu kai ne idan na samu nasara daga gare ka take da haka tunda kai ne majibinci na a duniya da kuma lahira tawaffani muslima ka dauki rayuwata alhalin ina a matsayin musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka riskar da ni ka sadar da ni da nagartattun bayi Malam Ibn Kathir ya ce wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi za ta iya ɗaukan abubuwa kamar haka, kamar yadda galibi malamai masu tafsiri in sun tashi sukan yi irin wannan maganganu a ƙarƙashin wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya Malam ya ce, wa hada du'a'u yuhtamalu anna Yusuf alaihi salatu wassalam qalahu inda ihtidarihi. Ta iya yiwuwa wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi ne lokacin da mutuwa ta tunkaro sa. sai wannan addu'a ta cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith yace kamar irin haka ne nin da yake ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim na nan Aisha radiyallahu anha take fada lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gab da wafati yakan yawaita maimaita addu'ar fir rafiq al-a'la allahumma fir rafiq al-a'la allahumma fir rafiq al-a'la ce su uku manzo Allah yana fada da haka sai waɗanda suke da wannan ra'ayin na cewa annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya yi wannan afon annabi yusuf ya yi wannan addu'a ne lokacin da rayuwarsa ta zo ƙarshe sa'ilin da kuma malam ya kama magana ta biyu ya ce wa yuhtamalu annahu sa'ala alwafata ala alislam walla haqa bis salihin idza jaa ajaluhu wa qada umruhu malam ce ta iya yiwuwa kuma ba wai mutuwar bace ta risko shi ko kuma ajalinsa ne yayo gab da shi irin dai addu'a ce wadda nagartattun mutane sukan yi na cewa Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsu akan musulunci da haka ya yi addu'a ne kawai na cewa idan mutuwata ta zo, Allah ka tabbatar da ni akan musulunci har ƙarshen rayuwata. Da haka sai zamanto, addu'a ce kawai ya yi ta ba wai ya ce la'an na Musa ala zalika mun jaza, ya ce ba wai yana roƙo ba ne ba na cewa Allah ka karɓi rayuwata yanzu, a'a idan rayuwata ta zo ƙarshe, Allah ka karɓe ni ina musulmi, ba wai yanzu Allah ka karɓi rayuwata ba. Malam ya ce kamar yadda me yin addu'a zai iya cewa ga waninsa, amataka Allahu ala al-islam Allah ya karbi rayuwarka akan musulunci yace to wannan addu'a ce wadda kowa ma zai iya yi mawa wanda yake so yi mawa addu'a ta kwarai na cewa Allah ya karbi rayuwarsa akan musulunci Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin suna daga cikin ingantaccen addu'o'i magana ta uku sai ce wa yuhtamalu annahu sa'ala dhalika munjaza ta iya yiwa kuma da gaske addu'ar yayi na cewa Allah ya karbi rayuwarsa wa kana zalika sa'iran fi millatihim wannan mutun ya roki cewa Allah ya amshi rayuwarsa an halatta musu su shi a cikin shari'ar su kenan wannan sai ba mu sakon cewa mu a shari'ar mu ba a halatta wa mutun yayi roko na addu'a cewa Allah ka dauki rayuwata ba yace kamar qala qatada kamar yadda imam qatada yake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونظارتها اشتاق إلى الصالحين قبله lokacin da Allah madaukakin sarki ya cika masa ni'imarsa ya haɗu da ƴan uwansa mulki an samu komi duk abin da dan adam yake bukata na rayuwa yana ganin ya kai makura wani geji to sai kwadayin Allah madaukakin sarki ya riskar da shi da nagartattun bayi waɗanda suke suka gabace shi shi ne ya sa wasu ma malaman suke cewa ai lokacin da wannan addu'ar sai da babansa ya wafati ma'ana sai da mahaifinsa yaqubu alayhi salatu wassalam ya rasu da haka shi ma daga nan sai yake roƙo Allah madaukakin sarki ya riskar da shi ga waɗannan nagartattun bayi mala yace wa kana ibn abbas ne yaqulu ma tamanna nabiyyun qattu al-maut qabla yusuf alayhi salatu wassalam ibn abbas an rawaito daga gare shi cewa wai babu wani annabi wanda ya roƙi mutuwa sai Yaqub alaihi salatu wassalam yani gabaninsa ba a samu wani annabi yayi addu'a da cewa Allah ya karbi rayuwarsa ba wa kaza zakara ibn jarir wa suddi an ibn abbas annahu awwal nabiy da'a bidalik yace kamar haka ibn jarir da suddi duk sun haka ito da cewa shine annabi na farko wanda ya roki cewa Allah ya karbi rayuwarsa yace wa hadha yuhtamalu annahu awwal man sa'ala al-wafata 'ala al-islam kama anna nuhan awwal man qala rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina yace ta iya yiwuwa wannan addu'a da yi ba wai kawai yana roƙon mutuwar bane ba yana roƙon mutuwa akan musulunci kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine mutum na farko da ya fara yin addu'ar rabbi ghafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina yace kuma wa yuhtamalu annahu man sa'ala in jar zalik ta yiwuwa kuma ya roƙa din ne na cewa Allah ya karbi rayuwar tasa haƙiƙatan yace wa huwa zahiru siyaqi qawli qatada walakin hadha la yajuzu fi shari'atina mu a shari'ar mu in ma mun dauka akan cewa ya roƙi Allah ya karbi rayuwar tasa ne to a shari'ar mu mu wace shari'a kenan ta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam na cewa Allah madaukakin sarki ya haramta da cewa mu roƙi mutuwa da kawunan mu mu ce Allah ka karbi rayuwata hadisai sun zo daban-daban wanda suke nuna haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi kada wani ku yayi fatan mutuwa ya roki mutuwa ya ji ina ma na mutu wai saboda wani kunci ko wata damuwa da ya shiga yace fa in kana la budda mutamanniyan al-maut falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li idan har lallai kuncin yayi kunci matsin yayi matsi an shiga damuwa ana ganin rayuwar nan to al'amura duk sun kulle ya ce tokar mutum ya ce ina roƙon mutuwa ya ubangiji ka ɗauki rayuwata idan mutuwa alkhairi ce a gare ni ya ubangiji ka rayar da ni kai afwan idan rayuwa alkhairi ce a gare ni ka kuma ɗauki rayuwata idan tafiya ta ko mutuwa ta shine alkhairi a gare ni wannan idan an kai matakin matsi na ƙarshe kenan kuma kamar yadda riwayoyi daban-daban na wannan hadisi wanda suke ƙara wasu fa'idoji a kai zamu ga inda manzala sallallahu alaihi wasallam yake hani da cewa a roƙi mutuwa din a ciki akwai wanda yake cewa imma muhsinin fa yazdad kada wani a cikin ku ya roƙon mutuwa yi fatan ya mutu domin idan yayi wa kansa fatan mutuwa ko ya roƙa kansa mutuwa kai ka iya yiwuwa wataƙila mutum ne nagartacce idan ya ci gaba da rayuwa zai ci gaba da ƙara ne ayyukansa na alkhairi kuma idan ya kasance wanda yake ayyuka ne na banza fala'allahu yasta'fi ta iya yiwuwa ya samu ya nutsu ya shiryu ya roƙi gafarar Allah madaukakin sarki to in ya roƙi mutuwa fa gaba ɗaya ya rufe wa kansa ko ya kulle wa kansa wannan kofa ta alkhairi da haka dai taujinin da malam yayi na shine cewa ta iya yiwuwa din addu'ar ce da gaske na Allah ya karɓi rayuwarsa amma fa mu mu sani a shari'ar mu babu wannan a tare da mu a cikin hukunce-hukuncen mu sai dai guri guda tak da malam ya ce wa haza fi ma idza kana duru khassan bihi wannan fa duk dur din da ake magana cutuwar da matsin da kuncin ana magana ne akan nau'in matsi wanda yake ya shafi mutum karan kansa kai tsaye wa amma idza kana fitnatun fi dini fa yajuzu su'alul maut yace amma idan ya kasance mutum fitinuwar da yake ciki tashi hankalin da yake ciki akan mas'ala ce ta addini ya ce to mutum zai iya roƙon mutuwa akan irin wannan yanayin kama qala ta'ala ikhbaran an as-saharati lamma arada fir'aun an dinihim wa tahaddadahum bil qatl qalu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu tarihin saharatu fir'aun din da lokacin da suka yi imani da suka gani abin da yake gaban su na irin azaba da kunci da tanadi da fir'aun ya musu suka ce rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin kamar irin shi ne da nana maryamu alaiha salatu wassalam lokacin da abin da ya zo mata na al'amarin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam da ba da uba ba mai ta ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya kuma kamar yanda irin haka ne lokacin da sayyidina ali radiyallahu an mutanansa suka gagara saman mai da sukunin ya gudanar da al'amuran mulki cikin nutsuwa fitintuno sun yawa rigingimu sun yawa a ƙarshen khilafarsa har sai da ya zamanto abin ya suke shi ce Allahumma khudni ilayka fa in faqad sa'imtuhum wa sa'imuni ya ubangiji ka karbe ni zuwa gare ka domin ni saboda shi ya gaji da su ya suke da su kamar da su ma sun suke da shi al'amuran mulkin sun ki daidaita kuma malam ya ƙara ce mana kamar irin haka ne lokacin da Imam Bukhari rahmatullahi alaihi ya samu wannan jarabawa da ibtila'i daga Amir Khurasan da irin matsi da kurkuku da abubuwa da aka yi shahar sai dai kai ya ce Allahumma tawaffani ilaik ya Allah ka karbe ni zuwa gare ka domin fitina ta kai fitina al'amura na addini to irin wannan mutum yana da damar da zai roki Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi in ya shiga irin wannan matsin malamai suka ce kwatankwacin haka ne irin roƙon mutuwar da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari zai zo a ƙarshen zamani mutum zai wuce na kabari yana kwance ya dinga cin cewa ya laita ni makana ina ma ina makwafinka ne kai da kake kwance a yanzu saboda irin yadda fituntunu tashin hankali azzalazil wal umurul ha'ila da za ta dinga faruwa na fituntunun ƙarshen zamani mutum ya ji yana ma kwaɗayin da ma mutuwaye da waɗannan abubuwa da ya riska da haka dai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi wannan addu'a in ma yana roƙon Allah madaukakin sarki ya karbe shi to su wannan halal ne a cikin shari'a su ko da kuwa babu matsi din in ma kuma ya roƙa ne na cewa idan Allah madaukakin sarki ya kawo riskar mutuwarsa to Allah ya karbi rayuwarsa alhalin yana a matsayin musulmi akan kalmar as-salihin malamai sun tattauna da cewa me yasa ya cewa alhiqni bis-salihin bayan shi annabi ne kuma mun san cewa mataki na nagarta na salihan bayi yana ƙasa da ni mataki na annabta ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i sannan was-salihin da me yasa ya cewa alhiqni bis-salihin to shi yasa wasu malaman sai suke tawjihin kalmar as-salihin da cewa ba wai kadai yana nufin nagartattun bayi waɗanda suke koma bayan annabawa ba nagartattun bayi wanda suka samu kyakkyawan sakamako na aljanna madaukakiya waɗannan kuma yana farawa ne tun daga kan annabawan Allah madaukakin sarki da haka wa alhiqni bis salihin sai wasu suka ce qila bi aba'i ibrahima wa isma wa ishaqa wa yaqub ma na iyayensa kenan da kakanninsa a matsayin tsatso na annabta nan malama
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين الله مدوككين سركية ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه يا كي النبم تنسى قم وكنا النب محمد عليه الصلاة والسلام إسا تاكاري ذلك من أنباء الغيب وانشان أبن دمك لا برتامك na Yusufa da ‘yan uwansa da mahaifinsa da abin da duk ya faru min an ba'il ghaibi abu ne wanda yake kai ya ɓuya a gare ka baka san shi ba ba tare da kai aka yi ba ya wuce ya riga ya auku a tun can baya kai baka san cewa wannan abu ya auku ba da haka mu muka baka labari mu muka yi maka wahayin wannan al'amari wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yanfurun sannan baka a tare da su lokacin da suka zo suka haɗa al'amarinsu suka yi haɗin baki suka ƙulla makirci gawa ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ma'ana baka tare da su tun da baka tare da su kaga baka sani ba sai da muka yi maka wahayi da haka Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙara tabbatar mai da ni'imar da ya mishi na bashi labarin abin da ya gabata na al'ummu waɗanda suka wuce gabaninsa yanzu ake kawo mishi labarin su domin ya zamanto ya wa'azantu kuma ya wa'azantar da al'umma waɗanda suke mabiyansa da ma waɗanda ba mabiyan nasa ba domin a ɗauki izina akan tarihin waɗanda suka gabata. Da haka Allah madaukakin sarki da ce nuhihi ilai kama ne ce wani allimuka bihi ya Muhammad bima fihi min al'ibrati laka. Wannan abun muna koyar da kai ko muna sanar da kai ya kai Muhammad saboda abin da yake a cikinsa na ɗaukan izina wani i'aba liman khalafaka da kuma wa'azi da razanaswa da jan kunne ga wanda ya saba maka ma'ana wanda suka yi gabaninku gashi su ma wane yayi kaza ga makomarsa wane yayi kaza ga makomarsa wannan shine manufar da ta sa ake bayarwa wa ma kunta ladaihim yace baka a tare da su mana yace hadiran indahum wala mushahidan lahum baka tare da su baka ganin menene ya faru iz ajma'u amrahum lokacin da suka hada kansu suka hada baki domin su yi ne su cutar da annabi su alaihi salatu wasalam su dauke shi su je su jefa shi a cikin kururrumar rijiya yace wa ma wa hum yamkurun sannan su hada wannan makirci malam yace walakinna a'lamnaka bihi wahyan ilayka wa inzalan alayka sai dai mu mun sanar da kai wannan abu da ba a gaban ka ba wahyan alayka ta hanyar wahayi ko muka saukar maka da shi daga sama irin shi ne fadin Allah madaukakin sarki ga manzansa وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون irin sa ne dai wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin irin sa ne dai wa ma kunta sawiyan fi ahli madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kana li min ilmin bil mala'i al-a'la id yaqtasimun in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin da haka duk abin da yake ya faru gabanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sani ba sai da Allah madaukakin sarki ya bashi labari shi sa a cikin suratul hud alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki yake ba mu tarihin annabawa bisa ba da labari ga manzansa a ƙarshe duka da aka gama jiruwa sai ya ce zalika min am tilka afwan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin ashe kenan wani yazo saboda yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin darajarsa ta kai da wacce manzo Allah ya san gaibi ba daidai bane ba domin gashi ayoyi na alqur'ani sun tabbatar da haka din kuma shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din ya faɗa da kansa yace wa ma kana li min ilmi bil mala'i al a'la id yaqtasimun da haka malam yace yaqulu ta'ala innahu rasuluhu wa innahu qad afla'ahu ala anba'i ma qad sabaqa malam yace Allah madaukakin sarki a cikin nan ya tabbatar mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikansa ne kuma shi ne ya ba su labarin abin da yake ya gabata mimma fi ibratun linnas wa najatun lahum fi dinihim wa dunyahum cikin abin da yake wazantarwa ne ga mutane kuma abin da yake nuni da cewa ga abin da za su yi su aikata su samu sakamako da natija mai kyau a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwarsu ta gobe kiyama wa ma hadha ma amana aktharun nas sai dai kash duk da haka da yawa yawan mutane ba su yi imani da haka ba a daidai nan gurin akwai maganar da malamai suka yi na ƙara fito da matsayi da daraja ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana shi yake masa wahayi ya sanar da shi labaran al'ummun da suka gabata da kaza da kaza da kaza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul al-ummi baya rubutawa baya karantawa wasu an ce manzo Allah bai rubuta bai karantawa sai kiga an dan yaya a ce haka kamar an rage man kabar sani to subhanallah cikin maganar da malamai suke na taujihin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na ummi mukarin falala ne da daraja a gare sa domin inda ya kasance yana karantawa yana rubuta da abin da ya bada labari sai a ce ya karanto ne a littattafan wasu al'ummun ya bada labari amma al'ummar sa ta shaida bai karanta ba bai rubuta ba kuma amma yake faɗan ilimin da babu wani dan adam da ya bada wannan ilimin irin nasa wannan sai fito da me matsayinsa a gurin Allah da ɗaukakar sha'aninsa da falalarsa da kuma ƙaran tabbatar da annabtarsa da manzancinsa. Da haka malam ya ce a nan gurin duka da waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa amma wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin Allah ya ce da manzansa da yawa yawan mutane ba za su yi imani ba komai kwaɗayinka ga hakan komai kaffa kaffanka na kana so su fahimci gaskiya su gane gaskiya su yi imani da ita to ba za su yi ba irin shi ne faɗin Allah madaukakin sarki wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah wa qawluhu ta'ala malan ce faɗin sa kuma Allah madaukakin sarki wa ma tasaluhum alayhi min ajr na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dai bai roki wani ya ba salada ba bai roƙi wani ya ba sa fansa ba, bai roƙi wani ya ba sa wani abu na kuɗi ko na dukiya ko na abin da zai amfana ba saboda wa'azin da yake yi mawa al'umma, saboda alƙur'anin da yake karanta musu, saboda abin da yake musu na irshadi nunar da su ga cewa ga abin da za su yi rayuwarsu ta daidai, ga abin da za su yi su bauta wa Allah. Mazala sallallahu alaihi wasallama da ɗai bai taɓa karɓan wani abu makwafi akan wannan al'amarin da yake yi ba. Sai ce in huwa illa zikrun lil alamin cewa alƙur'anin nan wannan nasihar wannan saƙon da ya zo da shi ba komai ba ne ba illa zikirun lil alamin face gargaɗi ne ga talikai ga baki ɗaya wannan ya nuna mazala sallallahu alaihi wasallam aladansa a gurin wa yake nema a gurin Allah madaukakin sarki ba wani abu da za a bashi ba wani kuɗi ba wata dukiya da za ta fahimci wannan hidima da yake yi a a cikin al'umma kuma abin da ya zo da shi na saƙo to zikrun lil alamin malin ce ay yatazakkaruna bihi wa yahtaduna wa yanjuna bihi fid dunya wal akhir na cewa da wannan ne za su samu abin da yake na wa'azantarwa za su samu abin da yake na shiriya kuma da wannan ne za su samu tsira da rabauta a rayuwar duniya da rayuwar su lahira dama kuma haka ne qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa zikra lil alamin inna hadha al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan ya fassara mana hakikanin in huwa illa dhikrun lil alamin na cewa al qur'ani shiriya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi آه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ونشيني ساقونا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tabbatar mai da wannan kuma wannan abun falala ce aka yi mawa al'umma ni'ima ce aka yi musu na cewa an aiko musu da manzo wanda zai kira su zuwa ga gaskiya ya zai gaya musu fari ga yanda za su bi zai nuna musu baki ga yanda za su kauce ba tare da sun yi fanshi wannan abun da ake yi musu da wani abu na dukiya ko makamancin haka ba na'am
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun kuma nawa nawa ne na daga ayoyin Allah maɗaukakin sarki wanda suke tabbatar da samuwarsa suke tabbatar da cewa shi ne mai halitta suke tabbatar da cewa shi ne mai jujjuya al'amura suke tabbatar da cewa shi ne mai ƙaddara al'amura wanda waɗannan abubuwan suka taru su za su ba da tabbacin cewa babu wani wanda ya cancanta da abauta masa sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai ɗin sai Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh nawa-nawa ne ayoyi alamomi waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke gagara ba dau iyawar mai iyawa ƙwarewar mai ƙwarewa tunanin mai tunani ba zai iya tunanin ya ake gudanar da wannan abun ba ba zai iya samar da wannan abun ko irinsa ba ma wanda mutane suke wucewa a yau da gobe suna gani da idanunsu suna takawa da ƙafafunsu suna taɓawa da hannayensu zuciyoyinsu suna isa musu da sakon waɗannan al'amura ne na musamman, amma kash abin takaici ya murru na alaiha wa kuma an hamu rizon. Yau da gobe suna wucewa idanunsu suna ganin wannan, amma sun yi ƙememe sun juya wa wannan abin da alamomin nan ko ayoyin nan za su tabbatar musu da shi na cewa su yi imani da Allah maɗaukacin sarki. Wa kuma an hamu rizon suna masu juya baya, suna masu bijirewa ga umarnin Allah maɗaukacin sarki. Shi sa malam ya ce, يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله الله مدوكاكين سرقي yana bada labari na rabkanar da dama daga cikin mutane wautarsu daga barin tuntuntuni akan ayoyin Allah madaukakin sarki wa dalail tauhidihi yace da dalilai da suke tabbatar da allantakarsa dayantakarsa kasancewarsa shi kadai tilo mai halitta wanda ya cancanta a bauta masa bima khalaqahu fis samawati wal ardh na abin da ya halitta a sammai da kuma ƙasa dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya samar da rana ya samar da wata ya samar da taurari waɗanda suke ga sunan burjik a sararin samaniya dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya ƙawata sama da giragizai wanda idan ya ga dama ya saukar da ruwan sama ta hanyar su dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ƙasa ya sanya ta samfuri samfuri nau'i nau'i nan gurin sahara ce nan gurin tsandauri ne nan gurin an kafe shi da duwatsu nan gurin ƙasa ce wanda za a shuka kaza ya fito can in aka sa kaza a can gurin ba zai fito ba sai an je guri kaza dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya samar da ruwa wanda yake kusan shi ne mafi jullin aksarin abin da yake a ban ƙasa ɗin da irin tarin halittun da suke a cikin wannan ruwa ɗin wanda suke masu bincike suka ce wai halittun da suke cikin ruwa adadinsu ya fi halittun da suke rayuwa a ban ƙasa nau'i kala-kala kifi kadai an ce sunansa kifi amma adadin kifi nawa kika iya gani nawa kika iya sani ko irin kallon nan kike yi a TV da ake haskowa na abin da ya shafi halittu wakin dinga ganin halitta kala-kala wata ki ganta ta burge wata ta baki sha'awa wata ki ga zane kai ka ce hannu aka dauka aka bata aka ce kawata jikinki amma duk suna ganin waɗannan ayoyin amma sun wahum anha mu'ridun sun juya sun bujire ayoyin da duk hankali daidaitacce ya tabbatar da cewa waɗannan ayoyin lallai abubuwan nan ba su samu haka nan ba shuka da Allah maɗaukakin sarki yake sa mu sanya ƙwaya ko ta ɗan ice a ban ƙasa shuka ta fito daban-daban nau'i daban-daban jinsi ɗaya tas in kika ɗauka sai ki samu shi yana da kala burjik guda kaza a zahiri ya yi iri ɗaya in kika ɗauka a baki ɗanɗaninsa daban duka wa yake da wannan Allah maɗaukakin sarki da haka sai Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun da yawa yawa dubiyan da suke juyawa suke bijiruwa daga ayoyin Allah domin Allah ya riga da ya samar da ayoyin amma wanda Allah madaukakin sarki bai nufa da shiriya ba ba zai dauki wannan a matsayin dalili ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba sa yin imani da Allah maɗaukakin sarki face sai sun haɗa shi da wani a cikin bauta wa hum illa wa hum mushrikun face sai sun yi shirka a cikin imanin nan da suka yi ga Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar sai mu ji kamar ya magana za ta fita an ce wa ma yu'minu sun wada yawan su ba sa yin imani ga Allah maɗaukakin sarki illa wa hum mushrikun face kuma sai sun yi shirka sai nuna kenan ga imani da shirka aka gwama guri guda to sai malai ka mana taujihin yace qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu yace min imanihim annahum idha qila lahum man khalaqa as-samawati man khalaqa al-ard wa man khalaqa al-jibal qalu allah wa hum mushrikun bihi abinda ake nufi anan shine idan kace da su waye halicci sammai waye halicci kasa waye halicci duwar wasu waye halicci mutum waye mai kasa za su shine Allah la yaqulunna Allah amma kash sun ci su bauta masa shi kare da haka sun hada shi da ni da wani a cikin bauta da haka al'iman a nan ba bi ma'anar istilahi ba imani wanda yake tabbatar da yadda da yaƙini da juya da al'amura na akalar bauta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba a imani na ma'anarsa a yaren larabci na cewa a tasdiku sun yadda Allah ne mai halitta sun yadda shi ne yake ba da rayuwa sun yadda shi ne mai tsarewa har idan suka shiga suka hau kogi suna akan jirgin ruwa halaka ta zo musu ne suke cewa Allah saboda sun san shi kadai ne mai iyawa amma me falamma najahum ila albarri idahum mushrikun sai su koma zuwa ga wannan shirka da kafirci da suke da haka sun yi imani da rububiyar Allah a matsayinsa na mahalicci amma sun kasa imani da uluhiyarsa a matsayinsa na wanda ya cancanta da cewa a bauta masa da haka sai Allah ya kira wannan gaskatawa da su suka yi zallan gaskatawa bil ma'anar iman ay at-tasdiq nan kuma mushrikun a matsayin waɗanda suka kasa yin imani da uluhiyar Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce a cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ake faɗan mushrikai na makka kafiran makka yanda suke yi idan suka zo gudanar da ibada a ɗakin Ka'aba ibadar aikin hada sai su ce labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka ku ba ku ji wani cin karo da juna wai labbaika la sharika laka mun amsa kiranka la sharika laka ba mu hada ka da wani ba to amma kuma wai sai aka ce wai illa sharikan huwa laka sai fa dama wannan wanda kake a tare da shi din tamliku huwa ma malaka ka mallake shi ka mallaki abin da ya mallaka menene wannan shirka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa haka tunanin su yake ba su ai bautar kamar ta yi wa Allah madaukakin sarki yawa a mai shi kadai wal iyad billah dole sai an karin waɗansu an jona waɗansu an haɗa su a cikin wannan bauta da za a yi ga Allah madaukakin sarki shi yasa a wata riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce idan suna yin wani sun ce labbaika la sharika laka sai ya ce qad qad yani has ku dakata iya nan ya isa amma ina sai sun ci kashe sun karata da cewa illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka kuma wannan shine zalunci mafi girma da dan adam zai yi wa kansa kamar yadda manzo Allah madaukakin sarki ya faɗa inna shirka la zulmun azim sanadi lallai shirka zalunci ne mai girma wanda dan adam zai yi mawa kansa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka cewa ka hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta bayan shine ya halice ka shi ya fi cancanta da kai mishi da haka wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun akan wannan maganar cewa da yawa yawan su sun ki yin cikakken imani su jingina bautar su ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai magana ta biyu malai ka mana daga al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi akan cewa shi maganar sa zalikal munafiq ai anan Allah madaukakin sarki yana magana ne akan munafiqai ya'malu idza ra'a idza ya'malu idza amila ri'a an-nasi idan ya tashi yin wani aiki na ibada sai ya yi ri'a'an nasu saboda mutane su gani wa huwa mushrikun bi amali a cikin haka ya zamanto yayi shirka a cikin aikin sa innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa Allah madaukakin sarki yace sanu dai lallai munafikai suna yaudarar Allah suna ganin waiwayensu zai fushe su amma kuma me Allah madaukakin sarki yana mayar musu da wannan yaudara nasu ta jinsin aikin abin da suka aikata idan kuna ganin da wayanku ne da dabara ku ne to Allah madaukakin sarki ya fi ku sani ya fi ku gane menene abin da ke akai gabanin maku yana da cikakken sanin za ku yayin da magana ta uku suka ce shirkun akhara khafiyun la yash'uru bihi ghaliban fa'iluhu malam yace shirka ce wanda take koyayya wanda galibi wanda yake aikata ta baya riskar cewa yana aikata wannan baya gane cewa yana aikatawa ita ce ashirkul khafi ma'ana shirka wadda take koyayya cikin nau'in abubuwa waɗanda suke saɓon Allah ne haɗa Allah maɗaukakin sarki ne da wani ba a cikin tsantsar bauta ba sai dai a cikin wasu abubuwa wanda sun keɓanta ga Allah maɗaukakin sarki sai ka haɗa shi da wani daga ciki akwai rantsuwa da wani Allah maɗaukakin sarki man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to yayi shirka kamar yadda yace innar ruqa wat tama'im wat tuwalata shirkun abin da ya shafi tofi ko wani abu da za a karanta domin samun waraka akan wata lalura da za a yi to an rufa a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci da kuma har bayan zuwan musuluncin wanda ba su imani ba abin da suke karantawa ba irin ruqiya ba ce ta ta musulmi ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a karanta alqur'ani da ingantattun addu'o'i a'a su suna karanta wasu kalmomi ne waɗanda shedanu da aljanu suke ba su su wasu falasi wanda suke kunshe da shirka da sabawa Allah madaukakin sarki sai manzo Allah ce inna ruqa wattama'im da layu wanda za a sanya ana ganin cewa wai in an sa ne za a samu kaza in an sa ne za ta bada kariya daga kaza in an sa ne to shine zan samu in riski abin da nake so ko in kai da inda gani domin attama'im daga attamima min al-itmam ai suna ganin in sun sa shi kenan yake cewa sha yanzu magani yanzu zan samu abin da nake so ya ce wattiwala da abin da ya shafi tsafi da ake yi domin mace ta sanya soyayya ta cusa soyayya ta a zuciyar namiji duka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce shirkun waɗannan duka shirka ne kuma kafirci ne da ya kamata a ce lallai mutum yayi kokari ya raba kansa da su akwai hadisi wanda ya zo daga Mahmud bin Labid radiyallahu anhu inda ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abin da na fiye muku jin tsoronsa shine ashirkul asghar karamar shirka qalu wama shirkul asghar sai suka ce ya rasulullah me ce ce karamar shirka qala arriya sai ce musu arriya yaqulu allah azza wa jalla yawm alqiyam lahum yawm alqiyama ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai ce da bayinsa waɗanda suke aikata shirkan nan ta me wadda take a karamar shirka shirka ta riya sai ya ce da su idza zuziyan nasu bi a'malihim idan ya sakanta wa mutane da kyawawan ayyukan da suka yi izhabu idan ladina kuntum tura'una fid dunya ku tafi zuwa ga waɗannan wanda kuka sance kuna yin aikin dan su gani a duniya kuna yi dan ku dauki hankalin su kuna yi dan ku burge su dan su ce kun iya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku gani za ku samu sakamako a gurin su kun ga ashe wannan ita ma shirka ce da lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abin tsoro ne da ya kamata a ce lallai mutum yayi kokari ya barranta wannan dabi'a da ya fada cikin ba kamar da akwai hadisi daga mafi bin da sa yake cewa wata rana sun tafi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rabbi lashin kuikum afdalin afdalin dalilin nan shirka da kake gani ta fi sanda a cikin ku ta fi koyuwa a cikin ku sama da yadda sabon turuwa zai iya bayyana a cikin ku masawan ruwa ya zai ruwa ta wuce a nan gurin za ka iya nuna ta wuce kuna koyi to shirka haka take koyuwa ta shiga cikin ayyukan mu ba tare da mun rasta ba fara abubakar sai sai na abubakar radiyallahu anhu cewa hal shirku illa man ja'a ma Allah ilahan akhar dama shirka tana shiga cikin wani abu sama da mutum ya haɗa Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi mun ga Allah ce ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa الشرك أبقى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنه قليل هو كثيره فزال يا شوف أنا سنة كي وأنا أبو وأنت إذا كيش زي كثير مثلا فهل تندم يوم الفتح sai ya ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya ubangiji Allah ina neman karinka an ushrika bika in hada ka da wani a cikin bauta wa ana a'lam ko hadini ina sani wa astaghfiruka lima la a'lam ina kuma neman tsarinka ko ina neman gafararka akan wanda ne wanda ban sani domin dan adam gasa shi ne mutum da haka idan muka tattara waɗannan maganganu sai mu fahimci ashe shirkan nan wa ma yu'min aktharu billahi illa wa mushrikun ko dai mushrikai wanda sun yi da samuwar Allah sun kasa bauta masa ko kuma munafikai waɗanda sun kasance suna yin ibada yuraquna nas ko kuma dai waɗanda sun yi imani amma kuma shirka tana sanda a cikin ayyukansu da haka sai mutum ya kokari ya dage ya dinga neman tsarin Allah da kuma sakiya kan abin da ya shafi shirka kamar yadda muka ji da ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i kamar yadda kuma akwai hadisi da aka rawaito da Abi Hurairah radiyallahu anhu inda yake cewa manzon da sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce ya Rasulullah ko yadda ni wani abun da zan dinga faɗa idan na waye gari da kuma ina maraita da kuma idan na zo zan kwanta bacci sai ce kul Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash-shahada رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر نفسي ومن شر الشيطان ومن شر كل ولا تدفع على نفسي سوءا أو أجره إلى نفسي wannan azkar kun ga ina shi suna kunshe da kariya sun tabbata hisin ne ga mu'mini akan abin da ma yake iya tunani da wanda kwakwalwarsa ma ba ta riska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya koyar da mu wannan na mana
قل هذه سبيلي ناديات أفأمنوا أن تأتيهم غاشية
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Allah madaukakin sarki ya ce shin sun samu amintuwa ne sun samu nutsuwa ne a cikin zuciyarsu suna da wani garanti ne na cewa an ta'tiyahum na cewa wani al'amari ya zo musu na ne ghashiyatun min azabillahi azabar Allah madaukakin sarki ta zo ta lullube su ba tare da sun yi zato sun ko sun yi tsammani ba sun samu amincin haka ne shi sa suke shirka aw ta iya musa waqta wa hum la yash'urun ko kuma alkiyama ta riske su tashin alkiyama ya zo alhalin su ba su sani ba suna cikin gabala suna cikin shagala hankalin su bai kawo ma zuwa kan wani abu ba haka suke ganin sun amince su kasance ma'ana duk waɗannan ayoyi da aka gane da musu kuma suke gani amma duk da haka suke shirka kuma sun san me sakamakon shirkan nan domin da alƙur'ani ya zo ya bayyana musu me shirka ya bayyana musu me sakamakon manzo Allah ya gaya musu na kisoshin wanda suka gabata ya suka kuma ne suka samu sakamako su sun ji sun amince cewa sun kubuta ba za su samu fadawa cikin wannan ba shi sa Allah madaukakin sarki ya ce afa an ta'tiyahu ghashiyatun min azabillahi أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون إلى شديد ولم أن ملك في السبت أفأمن الذين عملوا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقوم فإن ربهم لا رؤوف رحيم لقد انسى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون wanda kika ga ta miƙe kafa tana ganin tana gaskiya da kubar take kamar ba su wannan kam ana sa mata tsoron cewa akai asara da dadewa shi ma lamarin kullum ganin ayoyin Allah da yake sarki da ganin umarninsa da ganin abin da yake na aibura da jin wa'azi da wa'azuwa kan abin da yake ya auku na al'ummu da ya gabata da alƙawura na sakamako da za a kama wa da suka fi wa hanyar da Allah da wani sarki ya zai sa mai hankali ya dawo cikin hayyacinsa kamar yadda tunanin cewa alkiyama za ta iya tashi bagatata ba tare da ta shirya ba ba zato babu tsammani هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم duka wannan ya kamata a ce ya dawo da mutum hayyacinsa shi sa Allah yake yi a rabar da war istifham wai sun amince ne daga waɗannan abubuwan shi sa suke yin abin da suke yi na mara
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah madaukakin sarki da ya zama na wasafin waɗannan wanda suke mafiya yawa a cikin mutane waɗanda suka fi imani da Allah madaukakin sarki bayan da ayoyi da suke tabbatar da samuwarsa da kuma labarai da aka ba su na al'ummu da suka gabata duk da za su sa su dawo hankalinsu suka ƙi da sai yake gaya mana waɗanda suke kuma na musamman ne waɗanda suke yan kaɗan sai yace da manzansa qul hadhihi sabili ka ce musu su suwa kenan asqalai aljin wal ins da mutane da aljanu amiran lahu an yubdira an-nas Allah madaukakin sarki yana umarni da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane cewa anna hadhihi sabili cewa wannan ita ce hanyarsa shine tabarkinsa shine tsarinsa da maganganunku da ƙyashinku da cutarwarku da duk kullakullan da za ku ba zai sa in sauka daga wannan tafarki nawa ba hadihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah wa yad'u ila shahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma shahadatu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai kira da zuwa ga tabbatar da wannan ta dukkan fuskoki hadihi sabili wannan shine tafarkin na ad'u ila Allah ina kira mutane zuwa ga hanyar Allah madaukakin sarki ala basiratin bisa hujja bisa tabbaci ba wai shaci ba bane ba ba wai zato bane ba ba wai tunani bane ba ina yin wannan dawa ne bisa yaqini bisa tabbaci sai Allah madaukakin sarki ce ana wa man taba'a ma yace wa huwa wa kullu man taba'a da shi da duk wanda ya bayan sa da duk wanda ya fadanta da duk wanda ya imani to yayi bisa gaskiya bisa hujja bisa yaqini a cikin zuciyarsa na cewa yad'u ila ma da'a ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala basiratin wa yaqinin wa ruhanin aqli wa shar'i na cewa yana kira ne zuwa ga farkin Allah madaukakin sarki ala basira ba wai alalibe cikin tuku ba a kar a sanin abin da yake na gaskiya da kuma yaƙini da hujja wanda ke hankali yana tabbatar da ita kuma addini yake tabbatar da ita ya ce wa subhanallahi sarki kuma ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga duk wani nau'i na abin da yake sunan shi tawaya sunan shi tazzaro sunan shi gazawa sunan shi rashin cancanta Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga wannan أي أنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن من أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نكيل أو ولد أو والد أو صاحب أو وزير أو مشير تبارك وتقدس. معنى إن شاء الله من الكنسة هي ترتكب جوابنا أبواب بعدها إذا وين يكيني ينادى ودي على الشيء أشين أيكي ko yana da kishiya ko yana da wanda za a kwatanta shi da shi ko yana da ɗa ko yana da baba ko yana da mace ko yana da waziri wanda yake mai taimaka shi ko yana da wanda yake mai neman shawara da sarki ya tabbata ga Allah wanda sarki da zaman ko ya da wannan gaba ɗaya da Allah wa an zalika uluwan kabira shi yasa da yake waɗannan sifofi sun cancanta ga Allah madaukakin sarki da hakkin sai zama tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Allah ya riga da ya kama wannan sifofi shi sa halittunsa da baki daya suke mai tasbihi suke tsarkake shi sammai da tsarkake Allah kasa ta yi abin da yake ciki ya yi sai wanda ya kankare ya kafirce daga ni'imar Allah madaukakin sarki da kuma yin imani da Allah madaukakin sarki na an ga wa sanan
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ۖ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء ألا من يمكن سلكينا بها من أولا آية شوارع أن لا وصلي من سبيل بجنس ماذا بعد بجنس ماذا وهذا قول جمهور العلماء مالك وأن مجلس ita ce maganar galibi da dama daga cikin malamai kama dalla alaihi siyafu hadin ayatul karima kamar yadda jerin gwanan wannan aya da kalmomin da suke ciki ya nuna haka kuma ya tabbatar da hakan أن الله تعالى لم يمن إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريعي Allah madaukakin sarki bai yi wahayi ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi Adam ba, jinsin mata na banin Adam. Allah bai musu wahayi wahayi da shari'a ba ma'ana wahayi na cewa an hukunta, an sha'anta, a yi aban Allah bai musu irin wannan ba. Wa zama ba duhun, ba da yake sai dai wasu sun yi zama ma'ana kamar sun yi da'awar cewa an nasara imra'atul qalil na cewa sayyidatuna nasara matar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa umma Musa da mahaifiyar annabi Musa wa Maryam ibn Imran da Maryam mahaifiyar annabi Isa kenan kuma Isa kenan ko cewa waɗannan annabawa ne mata nabiyatu wa tajju bi anna al-mala'ikata bashara sa'a sun kafa hujja da cewa ai mala'iku ne suka yi wa sayyidat nasara al-bishr wa basharna ishaqa wa umma ishaqa yaqub suka yi mata sannan kuma wai su ne dai waɗanda suka yi wa mahaifiyar annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa an arzani sannan kuma su ne suka ce da Maryam wa idh qalat al malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa tafaki ala nisa'i alamin ya Maryam qulti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rabbiki sai suka ce wai saboda waɗannan wa auhayna wa aikin na kai waɗannan mata yin guda biyu annabawa ne malamin ce wa hadha al-qadru hasilun lahum ولكن لا يلزم من هذا ان كنا نبيات بذلك wannan daraja wannan daukar sha'ani tabbas ba a musu shi alqur'ani ya tabbatar musu amma wannan ba yana nuna cewa sun kai matsayi na annabawa ba da haka fa in arada al-qa'il bi quwwati in arada al-qadra bi al-tashrik fa hada la shakka fihi ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظار في تلك في تلك القوة بمجرد هذا أم لا؟ أهم شيء أبدا ما لي يسوي تتولى ما تنكشفه waɗanda suke wannan da'awar ba musu ake muku wani cewa waɗannan mataye sun samu wannan falala amma babu wani dalili da ya tabbatar da cewa waɗannan annabawa ne ba da haka tun da alƙur'ani bai faɗe shi a haka ba mu ba za mu zo mu kawo cewa wai a hakan suke ba ya ce wa inna ma fi inna siddiqat ne da akwai da suka yi matsayin siddiqiyya a cikin su كما قال تعالى مخبرا عن بشرات منا مريم ابن عمران حيث قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه من يبدا سنتي ولا مزيها ما مزينا النبتا wannan kam nasi na alqur'ani ingantacciyar suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bi tabbatar da haka ba da haka wa ma arsalna min qablika da kai ko aiko gabanin ka ba kafin kai illa rijalan nuhi ilaihim face mazaje waɗanda muke yi musu wani da haka annaba da suka gabaci rizana sallallahu alaihi sallama mazaje ne min ahlil qura waɗanda suke yan birni ne su ba yan karkara ba wacce magana da muka tattauna wa jahadin min al-badwi ga mahallin da nan nazo da cewa annabawan Allah madaukakin sarki yan binni ne cikin abin da malamai suke cewa wasu suka ce alladina hum min asfal nasi tab'an wa akhlaqa su mutanen da gagari suna da taushin ɗabi'a da taushin mu'amala shi yasa sai zama waɗanda suke a banni wanda suke sun waye sun fahimci rayuwa sun saba da cuɗanya da baki da sauran al'amura a cikin su Allah madaukakin sarki ke aiko waɗanda suke annabawa saboda muhammad annabta annabi idan ya zo mu'amala yake da mutane daban-daban tunani daban, hankali daban, fahimta daban, wayewa daban, dabi'u daban-daban, wanda yake kankara kuma galibi ta taso shi daga gidansu, sai ‘yan makotansu, sai ‘yan garin gaba ɗaya sun san junansu, kusan kowa ma ya zama da ruwan kowa. Amma wanda yake maraya yau idan a nan unguwar yake zaune, da waɗanda ya sani da halinsu da kaza da kaza da kaza da kaza da sai wani yanayin na daban. Kuma wanda yake maraya wuri ne na kasuwanci, wuri ne na zuwan baki na kai kawo zai dinga ganin dabi'u da halaye na mutane daban. ana wuri ba wai suka ba ce ba ga yan ƙauye ko da suke karta Allah ma kuma sai ce al-a'rab wa shakku kufar wa tama wa ajdan Allah ya gani kun da bayan da mun fara su da haka al-Qur'ani shine kat Allah ma kuma sai shi ya san kima da tasa ya kaddara haka kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce al-mu'min alladhi yuqadiru an-nas wa yasbiru ala adabun khayrun min al-mu'min alladhi la yuqadiru wa la yasbiru ala adabun musulmi wanda yake cuɗanya da muminan ‘yan uwansa, yake cuɗanya da mutane waɗanda suke sun yi imani da wanda ba su yi ba yake kuma haƙuri akan cutar wasu ya fi alkhairi sama da wanda yake baya cutan ya mutane ya keɓe yana ne wanda yake cikin birni shine ya fi cancanta ne zama yana cuɗanya da mutane to shi yasa annabi yaquba da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya fito ya yi rayuwa a birni ya taso a garin kan'ana ya dawo garin nisa ya samu hutewa da experience na rayuwa kamar yadda da mahaifinsa ya zo kuma mun faɗa maka ce malamai sun ce da ba a wannan bado din yake ba domin wasu sai suka ce da abin kuma da bado sun ce wai ai sunan garin ne ba da ba wai albado ƙauye ba amma dai a hamshin ya zo daga wani gari wanda da ba a dan yake zaune a dubatan asali ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce Allah yana aiko manzannin mutane da annabawa waɗanda suke mazaje kuma waɗanda suke daga cikin garuruwa birane ba waɗanda suke a cikin karkara ba sai Allah ce afalam yasiru fil ardi ya'ni wa in can waɗanda suka karyata cewa Allah madaukakin sarki shi ya cancanta a bauta masa shin wai ba sa yin kai komo ne a ban ƙasa ba sa zuwa nan su je su dawo da can فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هذه أي من الأمم المكذبة للرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم wasa ta tare su gani a nuna musu ga kufan waɗanda suka kafin cewa Allah ga yadda Allah ya kifar da su ga kufan al'ummar kaza ga yadda Allah ya da su ga irin al'ummar da suka saba wa Allah suka bije ga yadda Allah ya da su wai ba sa ganin irin wannan ne ba sa dai kuma su ga wannan abin kasa yasa Allah ya ce afalam yasiru fil ardi وتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إذا نسنا غني تنجر ga ayar ga dalilin ga hujjar amma sun ce ta wakance sai ta kada ba gaskiya Allah ka saka zakatan fa idan sama mun kabar zari ana ce idan suka ji labarin haka ra'au annu wa qad ahlaka al-kafirin wa najjal mu'minina wa hadhihi kanat sunnati ta'ala fi khalqihi wannan shine tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya samar a halittunsa na cewa wanda ya bi ya yi umarninsa ya yi abin da manzanninsa suka zo da shi na sako ya samu kyakkyawan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawan kuma wanda kuma ya bi ne tun a duniya Allah ya saukar da ayoyi daban-daban da mu gani amma ba kowa ke hankalta ba sai Allah ya ce wala darul akhiratu khairul lil ladina taqaw sanadi lallai gida na lahira khairul lil ladina taqaw alkhairi ne ga waɗanda suka yi da kawa suka kiyaye dokokin Allah suka bi umarninsa sai ya zama sun samu kyakkyawan sakamako inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad li yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natun wa yawm wanda suka yi imani su ne suke da kyakkyawan sakamako to anan malamai suka ce Allah ya ce wala darul akhiratu khairun kun an ce al-akhirah ai an san dama ana nufin ƙarshe ranar ƙarshe idanun mutum zai samu ranar gobe kiyama sannan addaru ai gidan wuta ma ana ce mishi da sannan kuma gidan aljanna ma da amma me yasa ana da ce wala daru da suka ce ai me isa gidan aljanna ya amsa sunan gida mai alkhairi saboda kasantuwar cewa duk wani abu da dan adam yake so ya samu a cikin gida yana da gidan aljanna na nutsuwa na kwanciyar hankali na aminci na ababen more rayuwa na samun sukuni na kaza na kaza na kaza duk abin da yake jin daɗi shi sa sai ga mutum darul akhirati khair da cewa kyakkyawar sakamakon nan da za a samu shine abin da ya ba ma wannan gida na aljanna kyakkyawar suna ya ce afala ta'qimun shin wai ba za ku hankalta ba har yanzu ne wa'azi ake wai waɗanda suka yi shirka nan ba za su gane cewa ga abin da Allah madaukakin sarki ya tanadar kuma ya sanya ba na halin
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
Allah madaukakin sarki ya ce hatta yastai'asa rusul har sai lokacin da manzanni suka ɗebe tsammani suka yanke ƙauna wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmi mujrimin wannan kalma ta kudibu malamai na qira'at suna karanta ta da wani guda wanda suke karanta ta bit tasbih kudibu akwai kuma da suke karanta ta bit tashdid ay kuddibu kowace kuma tana da abin da ta kunsa na sako a cikin ta amma saboda yanayin na lokaci zan dunkule ma'anar kadai ta yiwuwa waɗanda suke bukatar saurara da karatuttukan malamai ko kuma su bibiya a littafi hatta idan sai a samu su har sai da ya zamanto manzanni ya dukta musu a zuciyarsu zukatansu suka ce da su annahum qad ukhliqu bima wa'adahu Allahu bihi min an-nasr لطول البلاء عليهم وإبطال النصر أتاهم نصرنا فجأة فنجيناهم وأتباعهم وأتباعهم المؤمنين wannan fassara ta farko kenan na cewa manzanni ba wai sun daidai tsammani da za a ba Allah madaukakin sarki ba amma saboda irin nan da mushrikai suke cutar da su suka dangane suka ci alzar gaskiya sai suka fara da waɗannan kuwa za ma su an shi gaskiya za a samu wanda za su yi imani ana ta wa'azin ana ta da'awar ana ta yi ana ta yi sai ya zama to faj'atan wa dhannu annahum qad kudibu suka yi zaton cewa waɗannan kalkawar za su karɓi sabon da za mu zo da shi na gaskiya ba ja'ahum nasruna sai ga nasarar Allah ko cikin sarki ta zo menene Allah ya aiko da azabarsa ga waɗanda suka kafirce suka ƙi hukumanninsa sai kuma ya zama to banujji a man sha Allah sai ya tseratar da waɗanda suke sun yi imani domin wanda shawarwari suka ce ai waɗanda suke tare da manzanni ganin dama Allah ne yasa suka kasance cikin wanda suka yi imani domin sako in aka zo da shi ana isar da shi a kudu Allah ya ba dama ta kalli abin da za ka zaɓa ba dai na wanda shi ka duba ka gani wanne za ka ɗauka amma haƙiƙanin shari'a haƙiƙanin gatawa tana gurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce da manzon da inna kana tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha da haka sai ya zama to lokacin da azabar Allah ta sati ta zo zai ɗauke waɗanda suke sun yi imani na siyasa ya tafi yayin da a wani wajen ba zanzannin ba ne ba suke ɗeba tsammanin kamar yadda ruwaya ta suka da ana shafi da mawa Allah ta ce ina hashar anbiya ya tsarki ya tabbata da Allah madaukakin sarki annabawa sun tsarkaka da ake sun yanke tsammanin daga rahama Allah a waɗanda yake suka ɗeba tsammanin su ne waɗanda suka yi imani ana ta gaya musu Allah zai taimake mu Allah zai mana kaza Allah zai mana kaza Allah zai mana kaza kuma al'amarin sun gani shiru al'amarin bai tabbata ba am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib to sai zaman ko anan gurin wannan استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أي cewa waɗannan wanda suke tare da manzannin har sun fara karaya wannan kuwa anya al'amarukan da ake haɗe ta mana za mu samu nasara za mu samu ɗaukaka za mu kuma zai tabbata sai Allah madaukakin sarki ya ce ala inna nasrallahi qarib sanadi nasarar Allah madaukakin sarki tana kusa kamar da daga wannan aya akwai maganganu da dama a kanta waɗanda suke da ra'ayi za su ke bibiyar tattafa na malamai su ƙara jin menene abin da malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan sura da fadinsa. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tabbas a cikin kisar Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da mahaifinsa da ƴan uwansa kai da ma kisoshi na annabawa waɗanda suke sun gabata ibra akwai izina. Akwai ɗaukan daras, akwai abin da zai farkar da ke daga bacci, akwai abin da zai kayar da ke daga zurfin tunani da shi daga cikin nesa, akwai abin da zai wanke miki adalato da mutum da kika shiga ciki ya gane cewa lallai Allah madaukakin sarki shi ya aiko manzanni kuma abin da suka ce a bi shi ne mun an za a zauna lafiya abin da suka ce a bari shi ne mun an bar wannan abu za a zauna lafiya kuma waɗanda suka yi imani har kullum su ne Allah madaukakin sarki yake kubutar da su yake yake samun musu da nasara a cikin rayuwarsu wanda kuma suka bijire umarnin Allah to su ne hasara da karewa take bige su da haka da kadika da ke fasa su ne mai ba a cikin kistoshinsu akwai abin lura akwai abin wa'azantuwa mata ne hadisan yusawa da dai alƙur'ani da waɗannan labaran da ke ciki aka ba ku tunda ba ku ɗauka wai a gabbun zantuttuka ne kirkirarrun labarai ne kaɗai wai aka zo aka gaya ku saboda shi kenan shafa labarin shi magana jari ce ruwan baka jari a a mata ne hadisan yusawa ba kirkirarren labarin da ba walakin tasdiqan ladhi bayyana yadayhi sai dai ne alƙur'ani da abin da yake cikin sa na kistoshi ya zo ne a matsayin mai gaskata abin da yake ya gabace shi abin da ya rigaye shi na littattafai wanda Allah madaukakin sarki ya saukar a manzanni da suke gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tabbatar da abin da yake na gaskiya a cikin su wanda aka gurbata aka bata aka juya aka jirgita kamar yadda muka ji cewa banu Isra'ila yadda suke su jirgita labarin su jirgita littattafan su Kiristoci da Yahudawa sun jirgita littattafan su daga asali da suke alƙur'ani sai zo domin ya gaskata abin da yake na gaskiya wanda kuma suka kawo na ƙasa wanda suka jirkita ko suka canja su yi zaman to an bayyana mana mun gane menene abin da yake ciki na hakika kamar yadda abin da yake na hukunce-hukunce a cikin su ganin damar Allah ne ya tabbatar mana da wani kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun an tabbatar mana da hukuncin su وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أن تبت من الشيء تكون أما وصف كنت اللعبان الأمام وأن تبت من السوء وحكى القرآن الذي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء القرآن يزور من يقيتي أمي نعم ديكي حلال da abin da yake haram da abin da an so ka yi da abin da an kyamaci ka yi da abin da yake sunan sada'a da wanda ba da'a bane ba sabo ne da abin da yake wajibi da abin da yake mustahabi da abin da aka hana da abin da aka yi kuma dukkan alqur'ani ya bayyana komai ya gaya maka waye Allah su waye manzanni ya za ka bi Allah maka sarki ya saka biya da shi duka alqur'ani ya zo da wannan wa hudan alqur'ani shi ya ce abin da yake cikin alqur'ani shiriya ce da Allah madaukakin sarki ya yi mota da bayi waɗanda idan suka rike ta za su samu su dace da abin da yake da daidai za su samu su samu shiriya a cikin rayuwarsu da haske wanda da shi idan suka yi riko da wannan haske za su samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin rayuwarsu sannan ya ce wa rahma da kuma jin kai da yake a cikin a cikin alƙur'ani da kunce-kuncensa ya gaumi yu'minun amma ba kowa bane zai samu wannan dace sai bayan Allah sarki waɗanda suke mummunai domin su ne za su kalli wannan a matsayin umarni da Allah madaukakin sarki ya musu da kuma in suka siffatu da wannan sai su samu kyakkyawan sakamakon da yake cike da rahama Allah madaukakin sarki da mummuniya yan uwa wannan yake surat Yusuf alaihi salatu wassalam da abin da yake cikin ta na labari wanda ya tabo dogo tiriyan tiriyan tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da mahaifinsa tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ɗan'uwansa tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da rayuwar da yayi a Misra da gwagwarmayar da yayi har zuwa fitowarsa har zuwa haɗuwarsa da iyayensa ko da ɗan uwansa da duk abin da yake ciki na darussa da fatihohi masu yawa kamar yadda Allah ya faɗa nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas lallai mun za mu ba ka labari mafi kyawun labari lallai surar alaihi Ismail salatu wassalam ta cika ahsan al-qasas kamar yadda malamai suke cewa ahsan al-qasas bil fi'li a aikace ta zama ko kamar yadda malamai na adabi sanin zubin larabci da zuban rubutu suka tabbatar da cewa duk wani abu da yake na tashwiri na adaran ɗan adam a kwaɗaitar da kai a takaita sako a buɗa shi a inda ake bukata wani gurin a maka alama wani gurin ka gaya maka duwaye da kamar wanka da an samu da sai ɗauka wani sura da ta kusa kuma duk mun ji a ilmin da labarin da Allah lokacin sarki ya bamu kamar yadda wannan sura ba wai kawai zallan labari ba ne a'a ta zo ne hada buha na hadafin ta shine innahu man yattaqi wa yasbir فإن الله لا يضيع أجر المحسنين duk wanda ya yi takawa ya kiyaye dokokin Allah kuma ya haƙuri to san dai lallai Allah madaukakin sarki baya tukar yadda lada na waɗanda suke sun kyautata sun yi abin da yake ya kama wannan suka Allah madaukakin madaukakin sarki ya saukar da ita kamar yadda malamai suke faɗa a amin kuzuri lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga hali na damuwa na rashin kwakwansa da rashin matarsa sayyidatuna Khadija radiyallahu anha wa ardaha ita zaman ko kamar wani lallashi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba misali na zuciya da Allah ya ke sabon hakuri da cewa ba a kan ka aka fara gabanin ka ma ga wani ga shi abin da ya faru shi ya faru shi yadda wani ya ka samu nutsuwa da barin gwiwa dubiyar da tun yana yawo ya taso a gwagwar maya ta rayuwa ta Nabi Isma'il salatu wassalam wannan sura tana ba mu wani dunkulallen sako da cewa babu wani abu da yake tabbata a kan yadda yake kwatsam kana cikin matsakaicin da ya lafa kusa sai ya yi ko ibtilali kana cikin ibtilali kuma ana mutum sarki sai ya yi ko jin guda ya fito da shi guda annabi Yusuf yana a tsakiya ƙauna da tarayya a kan hankinsa Allah madaukakin sarki ya aiko mai jarabawa tun wasu suka ɗauke shi suka jefa shi a wurin mabiya an sai da shi a matsayin bawa kwatsam sai da ya zo shi aka je aka kai shi gidan da aka rike shi a matsayin kai ka ce da ya saboda gatan da aka yi masa yana cikin wannan jin daɗi kwatsam sai jarabawar matar wannan uban gida na an ɗauke shi an kai shi kurkuku yana cikin kuncin kurkuku kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya fito da shi yana cewa gashi ya zo ya zama wani babban mutum wanda yake nuna irin tagomashi da Allah madaukakin sarki kan iya datar da waɗanda suka yi haƙuri a rayuwa su kan biyar da al'amuran su bisa neman yardar Allah madaukakin sarki wala kai asu bi rauhillah innahu la ya'su bi rauhillah illa al-qawm al-kafirun فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا karki ne ba tsammani karki ɗauka shi ne na kin samu kunci rayuwar haka take karki ɗauka dan ba ki samu anan ba haka zaki dawwama karki ɗauka kana baki kullum baki baki baki baki isa rai da rahama Allah isa rai Allah ko kin sabbi yana tare da ke kuma babban sako da yake na karshe shine mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana isar da abin da ya ga dama na nihimarsa ko falalarsa ko al'amarinsa a kan wanda ya ga dama ko ana hamaza hamana duk yadda ake sai an je hausa suka ce zakaran da Allah ya tsara cara ko ana shafi ana shafi sai ya je yadda duk suka kishi suka kulla wannan ai wannan ai wancan a ƙarshe dai ne rafa'ahu Allah wa Allah ya ɗaukaka sha'anin kuma ya sa su ne dai waɗanda suka zo a ƙasarsa. Wanda ke mana magana da magana ta ibn Jawzi ba mata waya a rai. Wanda magana ce da ne matuƙar kyawu da nake a iya haka duk da dan iya farantawa. Manzo wanda yi wannan taujihin akan kisar Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ba ya bani shi ko bayan shi a dai gurin sa ne. Ya ce qara'tu surata Yusuf alaihi salatu wassalam fa ta'ajjabtu bi madhihi alaihi salam ala sabri. Ya ce na karanta kisar Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam sai dai mamakin irin yadda aka yi bisa a kan haƙurinsa wa sharka qissatihi lin-nas yadda aka yi bayanin qissarsa ga mutane wa raf'i qadrihi bi tarki ma taraka sannan kuma wa ta'ammaltu tabi'at al-amr yace duk wannan matsayi da abubuwa da aka faɗa a Islamin Yusuf alayhi salatu wasallam ce sai na fahimci wani koyayyen al'amari ne a cikin Yusuf fa idza hiya qala hakum bil hawa al-makruf ba komai ya samu da wannan ba sai saba ma wasan zuciya da ɗan adam ke iya samu a cikin zuciyarsa ma'ana ya iya bi wa abin da zuciya za ta kai karkata zuwa gare shi ya sai da zuciyarsa akan bin gaskiya shi sa ya samu wani ya ce fa kuntu wa ajaba abun mamaki law wafaqa hawahu man kana yaqulu da ya iya wasan zuciyarsa da jin daɗin zuciyarsa da abin da ranka ne kawata maka ko me zai zama ولما خالفه لقد صار امرا عظيما amma lokacin da ya saba wa kan zuciya sai ya zama ya samu al'amari mai girma ya zama ko ɗaukakar sha'anin ta biyu baya duk da rabu da amsali sabri ake buga misali a kan kafurinsa wa ya tafi wa ala kalki bi ijtihadi wa kullu zalika kana qad qad kana bi sabri sa'a duk wannan fa abun kafurin nan da yayi na lokacin da Imam Abdul Aziz ta zo mishi da wannan abu yayi wannan hakuri sai zama ko dalilin da ya juye zama ko ya juye ba sai samu wannan dokar shi an yace bayanin mu'izzar babban an tamlika nafsaka sa'atan sabr an mahmud wa qalil yace ya ishi mutum abun alfahari abun dokar sha'ani ya zama ko ka iya mallaka zuciyarka ta iya hawan kurtar da zuciyarka lokacin da ga abin da zuciyar za ta iya kwarewa zuwa gari shi amma kai hakuri da ni wannan gaba da haka rashin biyo son zuciya duk shi ne sirrin abin da ya kai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ko yana daga ciki kamar yadda ibn Jawzi ya faɗa abin da ya ɗauka sha'anin sai ɗauka darasi kuma duk da haka a ƙarshe ya ji cewa ni na musamman ban ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith ya jingina wannan falala gawa ga Allah madaukakin sarki saboda ya san datarwa ce ta Allah madaukakin sarki ta kai shi zuwa ga wani a wannan aya da yake ita ne Allah madaukakin sarki ya rufe mana kissar annabi Yusuf akwai wani sirri na addu'a a ciki da malamai suke cewa ga mai lura sai lura رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث ذلك الدعاء فأقول وأنا في سكي أفضل من دينك فاطر السماوات والأرض جنجنا مسا كمبما سلوك بشأن سأكون أبي وهواية سلوك أكنسا أنت ولي في الدنيا والآخرة ke mara yana ce ke roƙa ke nuna kewa ke ba komai ba ce ba sannan kaɗai ya raka zan addu'a shi ne da wakilin musulman wanda ya zama musulman ko wancan yabo ne da ya da Allah ya yi fara da ya yi fara ya yi kasa sannan kuma a matsayin sa na annabi bai tun umuri ba ya ji cewa ni uwa ta sha ba har tsaye ne a matsayin na annabi ta ga yana roƙon Allah ya tafi rayuwar sa ta musulunci da haka muna roƙon Allah dokokin sarki da dukkan sunayen sa kawo da sukokin sa tsarkaka da ya inganta rayuwar mu da tabbatar da mu akan tafarki mare da ci har zuwa ƙarshen rayuwar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته